بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مم.
بسم الله الرحمن الرحيم مم.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مم.
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه مم.
الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل آمين
Allah ya ce shari'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi Allah ya ce ya shar'anta muku ya ku al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya shar'anta muku daga addini menene abin da ya shar'anta yace ma wasa bihi nuhan abin da Allah ya yi wa annabi nuhu wasiya da shi shine abin da aka shar'anta muku ku ummatu Muhammadin wallazi auhayna ilayka hakanan allazi auhayna ilayka wannan abin da muka yi wahayi gare ka wanda shi ma mun maka wahayin sa shi ma wannan an shar'anta muku shi wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa hakanan abin da aka yi wa annabi annabi ibrahim da annabi musa da da annabi isa wasiya da shi wannan aya a cikin ta akwai dagawa da kuma ƙara matsayi da Allah ya nuna mana na manzan Allah sallallahu alaihi wa ƙara nuna mana matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam in kuka duba su yaƙin yadda yake musamman masu arabiya na farko Allah ce shari'a lakum min ad-din sai ya ce ma wasabihi ma din nan mausuliya ake ce mata amma ma din tana iya zuwa mausuliya tana iya zuwa nafiya tana iya zuwa da nau'i kala kala tunda tunda yana daga halayenta ta zo sifofi daban-daban amma wannan mausuliya ce to sai Allah ya ce ma wasa bihi nuhan abinda Allah ya yi wa annabi nuhu wahayi da shi to ya masa wasiya da shi sai annabi nuhu an fara da shi saboda shi ne farkon manzanni na Allah Eh, inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin sai aka fara ɗauko annabi nuhu sannan wannan bi ina min ba'di wa auhayna aka zo a jere to wannan shi ya nuna annabi nuhu shine farkon manzanni na Allah a bayan ƙasa an ce shi ma risalarsa amiya ce amma gajeriyan ammantaka domin waɗanda ya ɗauko a jirgi gaba ɗaya su ne suka zama ainihin al'umma ta lokacin a inda yake to risalarsa ta haɗe su kuma gaba ɗaya sai dai shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam risalarsa ta haɗe waɗanda yake nan sannan da wanda ba sa nan baya nan sallallahu alaihi wasallam za su har ila yawmil qiyamati to wannan shi kenan to don haka nan abinda ake nuna cewa akwai wato ɗaukaka ta annabi a ciki shine wato da aka ce ma wa sabihi nuhan maimakon a ce wa ma auhaina ilaika ba a sake kawo ma ɗin ba sai aka ɗauko ummul mausulat shine allazi sai aka ajiye a wajen wanda la ya tamilu a ce ma ko wani makamacin haka sai aka ce wallazi auhaina ilaika ya rasulullah kuma da aka zo wajen maimakon a ce wallazi wasaina ka bihi sai aka ce wallazi auhaina aka fito da wahayi fili sannan wani abu na biyu maimakon annabi ibrahim bayan annabi nuhu sai annabi ibrahim a jeri ai sai annabi musa sai annabi isa in jerin za a yi amma sai aka ratso annabi muhammadu a ciki ana faɗa annabi nuhu sai aka ratso annabi muhammadu to dan kakkazaci kuma ba jeri ake nufi ba sai aka ci gaba da jerin yanda yake yanda annabawan suka zo shi sa abdullahi dan abbas a cikin wani hadisi mawqifi yake cewa ya rasulullah girman ka yana da waya wajen annabi yace ya aka yace gashi kai kai ne karshen zuwa amma a jeri in an zo sai an gabatar da kai sannan wasu annabawan su shigo Mm. wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima musa wa isa waɗannan annabawa kuma da aka faɗa guda biyar anan ga annabi nuhu ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga annabi ibrahim ga annabi musa ga annabi isa su ake cewa ulul azmi minar rusul ba wai wannan sunan na ulul azmi minar rusul akwai ulul azmi minar rusul a- a a lafazin a cikin alkur'ani amma bai ayyana cewa suwana suwana bane sannan aka kira su da wannan Allah da ya ce ma'abota girma daga manzanni to amma ta ina ne aka gane waɗannan biyar ɗin ake nufi saboda duk inda jere ya taho su ake jerawa a tsaya guda biyar ɗin ba a sawa wani a cikinsu ta aka gane su ne ake nufi da ulul azumin rasul din to da haka Allah yake cewa waɗannan annabawa guda biyar dukkansu mun yi musu wasiya kai kuma mun maka wahayi ya rasulullahi menene abin da aka yi wasiyar ko me abin da aka yi annabin wahayi da shi shine an aqimu dina lallai ku tsaye da addini wala ta tafarraqu fihi kada ku sake ku yi sabani a cikin sa to anan shine malamai suke cewa to ai addini na annabawa dama usul guda ɗaya ne amma shari'a ai daban-daban ce to don haka a nan cewa kada su yi saɓani a ciki wa- me ake nufi kada su yi saɓani a ciki to malamai na tafsiri kusan mafiya yawansu duk sun tafi a cewa ko gaba ɗaya ma cewa abinda ba za a yi saɓani a cikinsa ba shine usulul dini kamar abin da ya shafi tauhidi duk harkar tauhidi gaba ɗaya irin wadda Allah ya wajabta akan annabi Nuhu ga jama'arsa annabi Ibrahim ga jama'arsa sauran annaba gaba ɗaya ita ce Allah ya wajabta wa annabi Muhammadu babu saɓani a ciki gaba ɗaya dukkan kira na tauhidi guda ɗaya ne kawai ba wanda aka ce eh to shi wani bangaren tauhidi akwai wani abin da an zare wani siffa ko kuma an ƙara wani abu da babu shi a duk iri ɗaya ne shine ana kimu dina din addini anan at-tauhid ake nufi shi ma mai tafsiri haka ya tafi akai wasu ka ce a ai lalle ba wai kawai lamarin aqida bane kadai yake daya na annaba akwai waɗansu hukunce hukunce waɗannan su automatic ne bayan aqida kowane annabi da wannan a ciki wannan shi ma babu saɓani a cikinsu kamar taharimul ummahati dukkan annabin da aka aiko babu wanda ba a haramta mutum ya auri ko iyayensa ba ko kuma matan iyayensa babu addinin da ya halatta haka kamar yan uwa shakikan juna a ce ka auri shakikan juna guda biyu an ce kowane addini ɗaya ne anan amma sauran shari'o'i daban-daban ne kada ka ga wannan ayar cewa an ce su tsaye da addini dukkan su kasi sabani a cikinsa kaga can kuma inda Allah yake cewa likullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja kowa shari'arsa daban tafarkinsa daban kace to ai kuma nan an ce kasu saba can kuma an ce daban-daban eh inda aka ce su haɗe din shine bangaren tauhidi da wasu daga cikin masail yan kaɗan wanda an ce a nan sun haɗu amma inda aka ce an rarrabu shine bangaren shari'o'i kowace jama'a Allah na nuna musu tafarkinsu daidai gwargwadon jama'ar da yadda suke wannan shine abin da yake akwai shi yasa manzon Allah a hadisai daban-daban kuma ingantattu yake cewa mu akwai hadisin Bukhari da yake cewa mu annabawa 'ya'yan kishiyoyi ne addinin mu dai ɗaya ne amma a- auladu allatin mu 'ya'yan kishiyoyi ne ma'ana 'ya'yan kishiyoyi wato gaba ɗaya kishiyoyi in- in- idan mata hudu ne mijinsu ɗaya saboda haka da ɗan wannan da ɗan wannan da ɗan wannan duk ubansu ɗaya saboda haka addinin mu tushensa ɗaya ne illa iyaka shari'a ce daban-daban kamar yadda iyaye suke daban-daban a wurin iyaye haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisi eh to da haka shari'a ce take bambanta Mm, kabura alal mushriki na mata du'uhumu ilai ya rasulallahi abinda kake kiran a zo a- a- a a yi riko da shi na tauhidi ya girmama wannan ga mushrikai saboda me saboda mushrikai sun san la ilaha illallah din nan saukin fadarta yayi yawa amma sun san abin da yake cikinta wannan shi yake girmama su su gaba za su ce la ilaha illallah ba ba wai faɗar da baki a zauna lafiya shine za su kasa ba a'a sun san akwai abin da zai biyo bayan bayan faɗar ta ta da baki to wannan ya girmama in sun yi tauhidi sun kalmar shahada to kuma shikenan a akwai abin da yake ciki to wannan shi ya girmame su ko kuma ka bura alal mushriki na mata domin ilahi ya rasulullahi abin da kai kiran su zuwa cewa su zo su yi bauta su bika wannan ya girma a wurin su domin suna ganin har idan suka taho gaba daya da su da izza su da komai nasu kuma sun zama a karkashin ka kenan su kuma su suna ganin ma'abota izza ne da girman kai ba za su yi wannan ba saboda haka suke jin girman kai Allah ce Allahu yajtabi ilaihi man yasha wannan magana fasara ta karshe kuwa tafi munasaba saboda abin da ya zo baya cewa in girman kai suke yi ba za su bi ka ba to ba su san ni na zabe ka ba Allahu yajtabi ilaihi man yasha Allah shi ke zaben wanda ya so ya jingina shi ya- zuwa gare shi ya zabe shi a matsayin annabi na zabe ka annabin sai yaya kamar haka kamar haka aka ce wa yahdi ilaihi man yunib kuma Allah shi ke shiryar wanda yake ya mai da lamarinsa ya fuskanci ubangiji da da'a shi ke shiryar wannan izuwa ga ga uban- gare shi shi ubangiji din wannan akwai han- mahanga da yawa ta malamai farko dai cewa kamar lalle ayar akan annabawa tunda akan magana da ake suna girman kai ne Allah yake cewa to ai shi yake zaɓin wanda ya so daga bayansa ya zaɓe ka kai ne shugaban ya za a yi to man ya sha'u a nan Allah ya zaɓi wanda yake so ba tare da wani kasabi ba ba zancen kai ya rasulallahi mai kai aka zaɓe ka wani aiki annabi ya aka zaɓe shi a'a kawai man ya sha'u ne Allah ne kawai ya ga dama haka ya ce kai kai na zaɓa shikenan ba zancen komai wa ya hadi ilaihi man yunibu in aka ce haka kuma sannan kuma akwai waɗanda bai- ba annabta ba kuma masu matsayi a wurin Allah su kuma waɗannan Allah na shirye su zuwa ga ubangiji wanda duk ya taho wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum subulana dan haka sai mu buɗa masa wannan ya zama annabta ita ce ba da aiki ba amma sauran matsayai to wannan kuma da aiki an fahimta wanda yake so ya zama wani a wurin Allah to lalle ya- ya zama yayi wani abu a wurin Allah din ya zama yayi aiki ya hadi man yunibu anafta ila Allah to Allah sai sai ya hudika an fahimta wannan kenan wasu kace a wannan yana nuna ammi wannan ayar ammi ce ba kan annabi kawai ba yashtabi man yasha'u ilaihi a cikin bayi ma Allah na zabar wasu mutane haka kawai shi yake son su to dole su dole su bi shi suna can suna shargallansu kawai tunda Allah na san su dole su dawo su bi hanya matafarki su ba su suka fara neman ba amma Allah ne so su ya jawo su zuwa gare shi to dole su bi Allah din saboda ka duk wani sababi da zai yanke musu wani Allah sai Allah ya je musu wannan sababin saboda shi Allah yana san su idan wani ɗa ne ko wani menene yake damun wani zai hana ka bin Allah saboda Allah na son ka sai ya kashe ɗan in kuɗi ne sai ya kwace kuɗin in wata lafiya ce take ji sai sa maka rashin lafiya dole ka koma ga Allah dan me dan ya tabi ka Allah ne yake zaba ya zabe ka ne to baka da yanda zaka yi sai ka biyo shi wannan wasu malaman mahangar da suka yi wa aya kenan sannan a bangaren waya hadi ilaihi man yunibu kuma cewa wanda kuma ya wayi gari shi ya ga anewa mai uwa mai uwa ne wa ɗanta faɗa shi ko bai da uwa sai ya yaya sai ya ji faɗan mai uwa sai ya kama hanya da aka to wanda shi ya ga irin wannan inayar ta Allah bata hau kansa ba kuma yana son ya zama sai ya dau hanya da aiki jajir ba sai ya ce ina zaune ni ma sai an zo an zaɓe ni ba ya had- yunibu sannan sai Allahu ya hadihi kuma ya koma zuwa ga Allah ya dau tafarki shikenan Allah sai ya buɗa masa kuma wannan kuma sai mu koma hadisi yana nan ingantacce da manzon Allah yake cewa Allah yana cewa wanda di ya taho gare ni gwargwadon ainihin kamu daya zira kamu daya sai in taho masa zira'i daya idan kana neman Allah ya yarda da kai aikin da kake na Allah ya yarda da kai wato madaidaici ne to sai a baka yardar da ta linka irin aikinka in ka ƙara Allah ya ƙara to kaga kenan ka nemi ka yi ina ba wurin Allah shi kuma ya karɓe ka kenan ya shirye ka Mm.
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم Mm.
ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم ل- لفي شك منه مريب Allah ya ce wa mata farraku masu addinai kamar Yahudu da Nasara ba su rarrabu ba ya zama waɗansu sun kaɗaita Allah wasu sun wa Allah kishiya illa min ba da ma ja'ahumul ilmu sai bayan da sani ya zo musu shine tauhidi na gaskiya sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana idan da Yahudawa wannan aya take cewa ba su rarraba ba suna kan addininsu sai bayan da ilimi ya zo musu shine annabi Muhammadu ya zo da alkur'ani sannan kuma sai ya zama a wani lokacin sun rarraba me yasa bagayan bainahum kawai dan zalunci da kuma ainihin rashin jituwa ma'ana a nan al'ilmu wasu suka ce shi alkur'ani ilimi ne ya zo musu maimakon su haɗa kansu sun yadda da akwai irin alkur'anin a tare da su sun yadda wannan gaskiya ne shi ma su zo su taho su shigo cikin alkur'ani ba su yi wannan ba don me bagayan ai hasadan don hasada kawai wasu ka ce a annabi muhammadin dai sallallahu alaihi wasallam ai shi ne wanda kafin ya zo suke cewa wani annabi ya kusa zuwa saboda a lokacin su yahudu da nasara suna da labarin za a aiko annabi a ƙarshen zamani amma ba su san a wa ina za a aiko shi ba suna zaton a cike su zai zo da haka sai suke wa mushirikan maka wato yahudawa da nasara na maka nake nake nufi sai suke cewa mushirikan maka annabi ya kusa zuwa mai kaza mai kaza wanda za mu haɗu mu ci ku da yaƙi mu ragargaza ku suna albishir da wannan to falan ma ja'ahum ma arafu wannan abin da suka sani har suke faɗar zai zo ba sun san shi ba to yayin da ya zo fa me suka kafaru bihi to don haka ba su rarrabu ba illa ma ja a humul ilmu sai da shi annabin ya zo musu kuma ya zo musu da alkur'ani sai suka rarraba a lokacin kuma ba su yadda da wannan ba don me bagayan don hasada da kuma zalunci na kai bai na hum da yake tsakanin su raula kalmatun saba kalmin rabbika Allah ya ce ba dan kalma da ta riga ya annabin Allah daga ubangijinka ba na cewa ba zan yi azaba ga wato ga waɗanda suka kauce a nan duniya inda jama'a ka ne ba ba zan musu azaba ba sai an zo a ranar alkiyama sai ila ajalin musamman sai zuwa wani ajali abin ambato ranar alkiyama shine matattarar kowa kuma anan za a datse kowa a masa hisabi amma a duniya Allah ya ce ba zan yi ba saboda kai ya rasulullahi amma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai yi musu azaba ba inda kana cikin su ya rasulullah kuma ka tafi inda mu'mina suna istighfari Allah ba zai azaba ba ita ma da haka shi kaga ba za a azaba ba dai kenan gaba daya sai zuwa tashin alkiyama Allah ya ce to ba dan na zartar da haka ba haka na yadda in yi to da wallahi laqubiya bainahum da an gama hukunci tsakanin su da an saukar da azaba kenan wa innal ladhina urithul kitaba Allah ya ce kaga hakika waɗanda aka gadar wa littafi min ba'dihim bayan yahudu da nasara sune yahudu da nasara din waɗanda aka gadar wa littafi usul na kenan ake nufi anan iyayen waɗannan al'umma ta kaya rasulullah ai littafin a yahudawa da nasara ai ba su ne suka karɓi littafin mubasharatan daga annabi isa musa da annabi isa ba ai kakannin kakannin su ne to su waɗannan wanda aka gada wa littafi bayan waɗannan ɗin to lafi shakkin min humuri suna ciki shakka mai sa kokonto da shi wannan alkur'ani naka ya rasulullah
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم آمنت.
وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير falizalika ya rasulallah saboda wannan sabani da muke gaya maka yana tsakaninsu ko kuma saboda abin da muke gaya maka na wahayi kyale su fadu kai ci gaba da da'awakka kiranka zuwa ga Allah shine abin yinka ya rasulallah wastaqim ci gaba da tsayuwa daidai a tsaye kake dama ci gaba da tsayuwar taka ya rasulullahi kama umirta kai da jama'a kamar yadda aka umarce ka wala tattabi a hawa awam kada ka saurari wani soye-soyen ransu da za su zo da shi ya rasulullah sukan ce wato da shawa suka fara ganin lamarin ya fara tafiya na addini kamar ba inda wannan abu za shi ba inda wannan abu za shi suka kuma za shi din addinin ya fara miƙewa sai suka zo kace to abinda za a yi yanzu a zo a yar shekara shekara mu zo mu bauta wa Allah da yadda duka ke so shekara ɗaya kai ku kuma da kai gaba ɗaya ɗungumin da suka imani da kai mu zo ko a bauta mu ma namu gunkin shekara ɗaya shekara shekara kenan sai ya ce Allah ya ce wala tattabi ahwa kan ma ka saurari wannan soye soyen ran nasu gaba ɗaya wa qul ka ce ni amantu bima anzalallahu na gamsu da abin da Allah ya saukar da ni na yi imani da shi ba ba tsallake ba zan tsallake shi ba min kitabin daga littafi nan kitabu ne ismu jinsi ne ai daga dukkan littattafan da aka sauka baya ma har yahudawan ka ce ba wai ban imani da naku bane ba a nawa ne yazo yanzu ya zama muhaiminan alaihi eh mai tsinkaye akan naku nakun na cikin nawa amma na bai cikin naku zaka wato gaba ɗayan abin da suke na littattafan baya ai muna da shi a cikin nan da labaransu da kuma muna da shi da yanda aka yi duk muna da shi amma su kuma tunda ba mu zo ba ai ba a ba su labarin da suke da shi namu in akwai shi din ma ai kaɗan ne cewa dai za a zo za a zo ne amma diya za a yi abin da muke cikin na ai babu shi a cikin littattafan nasu to don haka Allah ya ce kace ni na yi imani da abin da Allah ya saukar na daga littattafai na baya kamar yanda Allah ya ce mana amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wa nu'min kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli to haka ne mu mu almajiran manzan Allah sallama al'ummarsa mun yi imani da dukkan littattafan baya da annabawan baya gaba ɗaya ba za mu ware guda ɗaya ba mu ce shi ba annabi bane ko kowa mai imani da shi ba babu wannan mu Allah ya mana rahama da wannan inda mun mine ne kai kawai kai imani da kowane annabi kai imani da kowane littafi na gaskiya wa umirtu an li a'dila bainakum kace an umarni da in yi adalci tsakaninku ba zancen wannan wane ne ko babba ne ko karami ne a'a duk abin da ya zo na shari'a haka za a dora to haka shari'a Allah take inda za a yi ta in ta zo da babba da karami da wanda ya da washi kansa mai zartar da hukuncin hukuncin yi hau kansa shi ma haka za a yi mar hukuncin tunda dai kaga an wa sai na alhukunci yana nan kuma hakan aka yi an shari'a yana da wani abu nasa a hannun wani bai hude ya gane nasa ne bai hude ya ce a nawa ne yana hannun kuma bai huda abin bai san yadda aka yi hannunsa ba sai aka tafi wajen alkali aka zo wajen shuraihu ne aka ce a lokacin ya ce to da aka zo imam aliyu yana wuri guda shi bai huda yana inda ake tsaye da mai kara sai shuraihu ya ce ya aliyu ba ka tsaya tare da shi ba tun da duk sunan ku duk masu ana sunan ku basu masu kara sauyi bai na hasmi ka haka ce ka daidaita tsakanin ka da abokin karanka ya zauna da yahuda ya kawo magana ga abu hannunsa ga komai yace ina aliyu ina shaida yace ba da shaida sai dai kila aka ce sai dai yace hasan sai ce to ai a littafi ai ai da baya shaida ko kuma dai babu shaida shi ko bai yahuda ya ƙarya ga abu hannunsa kuma ya samu shaida ta ƙarya da ta suka shaidan masa tunda su Allah suke kallo shikenan mai shari'a kuma ya zartar da abun na bai yahuda ne ba na aliyu bane aka tafi haka yana kallo abu aliyu abunsa ne aka fito bai hudu ya ce kai wallahi addinin gaskiya gaskiya ne addinin naku gaskiya ne wallahi mai shari'a musulmi ga ka kai amirul mu'min kai ali bin abi talib yanda kake a addini amma abin da kuma ni na san gaskiya ba na bane wallahi saboda ka ungo abin ka kuma ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to addini addini na adalci ne addini addini ne na adalci saboda Allah ya ce umirtu an a'adila bainakum an umarci in yi adalci tsakaninku ba ma adalci irin wannan ba hatta adalci irin na abubuwa wanda yake na ihsani manzan Allah sallama yana yin sa ka san dai a mazaunin manzan Allah sallama ga sahabbai ne da manya da matsakaita da ƙanana amma annabi ya kasance ya tabbata a hadisi in ya daga idansa baya wani kallo kirga wani har wani ya zaci shi ne kowa kallo ɗaya annabi yake musu na adalci kowa ya ringa zaton ai da aka zauna annabi ba gani in ya daga kai ne yake kallo wannan ma kuma haka zai ce daga ba nuna cewa eh ai ga wannan ana wani ana gyara yanda to kaje to adalcin manzon Allah ya yadu a cikin komai ma har cikin ihsani to haka yace umirtu li ajila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangijinmu ba mu ba kuma shine ubangijinku lana a'maluna wa lakum a'malukum amma kasancewar ubangijinmu ɗaya ba zai zama aikinmu kuma ɗaya ba ba lalle ya zama aikinmu ɗaya ba wanda ya bi shi aikinsa irin nasa daban ku to mu namu daban wala kuma amalukum irin naku aikin daban kuma la hujjata bainana wa bainakum in ku haka ne magana ta ƙare la hujjata bainana wa bainakum babu wani husuma tsakaninmu da ku shikenan tunda in ba ku yarda da abin da nake cewa ba ba za ku bi ni ba to shikenan ku ku bar muminai da ni mu tafi kan tafarkin mu aikin mu mu za a sakawa da aikin mu antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malu ku ba za a saka muku da abin da na aikata ba ni ba za a saka mu da abin da kuka aikata ba shikenan saboda ka ba wani jayayya a zo sai an ta kokarin kaza kaza kaza babu wannan duka da haka amma kila an ce wannan an saukar da wannan ayar ne kafin a saukar da ayar ta koyi tunda annabi ya ce ku kamar ya ce ku ku je ku yi aikin ku ni zan yi aiki na kenan kaga bai hana su yin nasun ba kenan ba hana su yin nasun ba ana sanda ake ta saukar da cewa muminai su yafa afu wasfahu hatta yati Allahu bi amri muminai ku yi hakuri ku yi hakuri har Allah ya zo da lamarin sa wato yi horo da yaki kila an ce haka na wasu mana suka ce a ba mansukiya bace wannan tana nan tana aiki ai nan jidalin ne kadai magana ce aka hana ai kawai a ce za a tsaya ai ta husuma ai ta jayayya shine aka ce masa aya ya kyale su a cikin jayayya ba ta da amfani yayi da su ba za su ba za su dawo daidai ba Allahu yajma'u bainana Allah zai shine zai tara tsakanin mu ranar alkiyama ranar da zamu haɗu ran nan ba za mu rabu ba kuma in aikin ku daban aikin mu daban amma duk gaba ɗaya da mu namu aikin da naku aikin da ku da mu din gaba ɗaya zamu haɗu kuma wajen ubangiji wa ilaihil masir dan makoma kadai wurin sa take ba za a ce an tashi ku kun yi wani mun wani wuri ba inda muke nan kuke inda kuke nan muke a wurin a wurin Allah sai dai kuma makomar ce kuma ba ɗaya ba makomar wanda suka saba daban makomar wanda suka bi daban wannan ayar an ce ita ce guda biyu ita ce ta biyun da ba ta ukunsu a cikin alkur'ani jumloli guda aya guda ɗaya ta zo da jumla guda goma kowace jumla ta kammala zaman kanta take yi to waɗan- wannan ayar daga ita sai ayatul kursi su kenan a ƙur'ani wanda suka zo da jumloli guda goma misali jumla abin da ake ce jumla misali ka ce allahu la ilaha illahu allah shine wanda ba wani ubangiji sai shi ba ta cika ba alhayyul qayyum ba biyu ba ka ba sifofin allah sun cika gashi la ta khudhuhu sinatun wala nawm sarkin da gengedi ko bacci baya rukunsa ba an gama magana ba anan ko lahu ma fi samawati wa ma fil ardi jumla ta hudu kenan abin da ke sammai da ƙasa idan na Allah ne man zallazi ya shafa indahu illa bi izini waye zai ceto a gaban Allah in ba da izinin Allah ba ba an gama magana ba shi ma nawa kenan biyar eh ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah shi ya san abin da yake gaban bayi da abin da yake bayan su kaga ta cika shi ma La- eh, wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha bayi ba sa kewaye ba sa sanin komai daga ilimin Allah sai abin da ya gutsura ya basu ba bakwai ba wasu a kursiyuhu samawati wal ard kursiyin Allah ta yalwaci sammai da kasai ba ta cika ba wala ya'uduhu hibzuhuma kuma kiyaye su tare da yalwata su bai ya shagal bai shagalta da ub- da ubangiji ba yana kiyaye da su sai kuma wa huwal aliyul azim ba goma ba to wannan ma wannan ma in ka kirga ta goman za ta zama bari bari ko a biyo ta ye to mu je falizalika fad'u wastaqim dan haka ci gaba da kiranka kuma tsaya daidai yadda kake ya rasulullahi kaji da kama umirta wannan fa an gaya mashi ka tsaya daidai yadda aka umarce ka kaji biyu wala tattabi ahwa'ahum kaji uku qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir goma kenan to to haka shike to an ce su biyu kenan da wahala ba za ka lalubo wata aya guda ɗaya da ta taro jumla masu zaman kansu guda goma ba in ban da wannan da waccan sai dai kuma an samo sai a kare mu نعم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد wallazina yuhajjuna kaga masu jayayya da kai ya rasulullahi masu jayayya kai a cikin addinin Allah suna jayayya i suna jayayya da annabin Allah amma fi dinillahi kuma a cikin addinin Allah da suke jayayya da addinin Allah da manzon Allah cewa ba su yarda da shi ba ai ba su yarda da addinin da yazo da shi ba shine magana su ba wai annabi ne ba su yarda da shi ba in annabi ne ba da addini yazo ba sun yarda da shi mana tunda sun yarda da shi amintacce ne sun ma sa shi ya hukunci a tsakanin su tun ma ka annabta ta zo ai sun yarda da shi shi abin da yazo da shi ne ba su yarda da shi ba kamar yanda Allah yake cewa fa innahum la yukazzibunak walakinnal zalimina bi ayatin lahi ya jahaduna ba karyata ka suke bayar rasulullahi su abin da ka zo da shi din shi suke karyatawa to da haka anan suna jayayya da manzon Allah amma a cikin addini sai Allah ya ce hujjatuhum min ba'di mastujiba lahu suna yin jayayya da kai a cikin addini bayan tuni mumine sun karbi addini sun hau kai tuni sannan kuma suke suke so su jefa wani shubha kan wasu wai addinin ba daidai to ina mat- matafiya sun kawo hazan hau kai kan hanya wannan kenan wasu kace a min ba'di mastujiba lahu wannan istijabar ba wannan ake nufi ba ta nan duniya ta lahira ta tun tun fil azal suna so su kawo hujja akan addini ba daidai bane bayan tuni alan- a lahira Allah ya ce alastu bi rabbikum kowace rai ta ce bala ta ansa kuma suke nema yanzu su kawo jayayya cewa ba su yadda ba eh, hujjatu dahidatun a'a hujjar su wannan batacciya ce darzajjiya ce ba za ta hau ba Allah za su ce babu shi ina shaida hujja ana so ka kawo hujja Allah ba shi ne mai halitta komai ba a'a in sun ce ba shi bane ina hujja wa ya halicci wani abu babu a ya rasulullahi kai ne ba su yadda da kai ba ina abin da za su yi suka a cikinka babu a qur'ani ne ba su yadda da shi ba a dai ko qur'anin me a cikin qur'ani wanda ba daidai ba babu ashe hujjatu mudahidatu eh hujjarsu darzajjiya ce ba- babu hujja a ciki inda rabbihim a wurin ubangijinsu wa alaihim gadabun abinda yasa Allah ya ce inda rabbihim hujjarsu darzajjiya ce amma wajen ubangijinsu me yasa Ah, ai duk lalace hujjar mutum shi a wurinsa hujja ce ko ba haka ba duk yadda mutum yake mai jayayya da abu ko wani ya gane wanwar ya faɗi amma dai shi wuce da ce a wajen sa to amma wajen Allah ba hujja bace kuma wajen duk mai hankali ba hujja bace wannan tasu wa alaihim ghadabun ba kawai kyale su za a idan hujja su ta darje ba shikenan abin da ya same su kenan a fushin Allah zai tabbata a gare su walahum anan duniya walahum azabun shadidun alahira kuma Allah zai musu azaba mai radadi
الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان mm.
وما يدريك لعل الساعة قريب Mm. Allahu Ubangiji wanda shi ne ɗin nan zai azabta su yi fushi da su shi ne wanda ya saukar da littafi shi ne alkur'ani ya saukar da alkur'anin nan fa bil haƙƙi da gaskiya ƙyanƙyan ko ta ina ƙur'ani gaskiya ne shi ka ɗaga ka kaɗa ka raya gaskiya za ka samu wal mizan hakanan ya saukar da ma'auni shine adalci In- inji- kawai inji da mai tafsiri ya tafi kuma haka ne wato mizani a alkur'ani yana zuwa a ma'anar au abun au yana zuwa kuma a adalci kansa ba dan shi kansa awon idan za a yi shi me ake so a yi a awo adalci daidaitawa ake so a yi adalci don haka to yana zuwa a matsayar adalci kamar nan da nasratul hadidi shi duk gaba daya abin da suke nufi adalci saboda anzala Allah ya ce anzala ya saukar da adalci to ba ma'auni ya saukar ba ai kaga ba ma'auni bane ba na cikin suratul rahmani dai cewa was-sama'a rafa'aha wa wada al-mizan kaga wab'u ne wannan a kasashe wannan mizani ake nufi Allah ta daga fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan kaga wannan duka ka ku tauye ne na awo ne amma anzala waɗannan da wannan da na suratul hadidi can wanda yake cewa wa anzala ma'amul kitaba eh, bil haqqi wal mizan anzala kai ko wannan anzala ma'ahum alkitaba ko bil haqqi wal mizan suratul na suratul hadidi Mm, to wannan shi ma kaga anzala ne to karina da ta nuna cewa adalci ake nufi saboda anzala sai dai har yanzu wasu malamai na na larabci su ce to ai in aka ce adalci Allah ya- yake nufi anan ya saukar bayan kuma ya saukar da alkur'ani to shi qur'ani me saboda in aka yi adafi aka adabta wani abu kusa da wani abu yana nufin mugayara wancan ba wannan bane kenan shi qur'ani da yake cike da adalci shine adalcin ma kuma a ce an saukar da adalci bayan shi aka ce a'a ai idan abu aka saukar da shi shi aka sake zuwa da wata sifa daban ba irin waccan ba tasa ko kuma a cikin tasan aka fidda wani abu tunda a cikin qur'ani adalci ne kawai kuma akwai abubuwa daban bayan wannan ai akwai maganganu da yawa wanda shi ba sunansa adalci ba to da haka sai aka zaro aka sake zaro adalci aka fito da shi saboda muhimmancin sa kamar hafizu ala salawati wa salatul wusta san da aka ce ku kiyaye salloli ita salatul wusta ko wacce ce ma da aka yi sabani ba ita ce ba tana nan cikin sal- salawatu to amma kace wa salatul wusta fa wannan adafin ya nuna cewa salatul wusta ba ta cikin wacce salawatu din tana ciki amma dan muhimmancin ta aka sake zaro ta to nan ma bil haqqi wal mizan hakan yake kenan Allah ya saukar da alqur'ani da gaskiya ya saukar da adalci kuma wa ma yudrika la alla sa'ata qarib ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wane ne menene abin da ya sanar da kai cewa alkiyama kusa ce wato anan akwai abubuwa da yawa waɗanda suke su muminai saboda tsoro da suke da firgici kamar yadda aya ta gaba za ta faɗa suna ganin alƙu- alƙiyama kamar gobe za a yi ta su kuma kafirai suna ganin babu ma ita tukunin bare a yi ta to da haka shine sai ubangiji yake cewa mai ya sanar da kai ya rasulullahi cewa alkiyama kusa ce wato anan kama ana fadar cewa ai ya rasulullahi sallallahu alaihi muna sanar da kai cewa alkiyamar ba a nesan take ba amma ma a daraka abinda ya sanar da kai din suna da yawa ayoyi ne daban da kuma wahayi kenan Mm. ba wai haka kawai kake faɗa al- alkiyama kusa ba ce wai da ra'ayinka Mm.
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها kaji والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق Mm.
ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها alladhina la yu'minuna biha wanda ba su yi imani da alkiyama za ta tashi ba yasta'jilu biha su ne suke neman wayaushe za ta zo wa yasta'jilu ka bi sayyi'ati qabla alhasanati suna neman cewa wai shi lamarin tashin alkiyaman nan yaushe ne ne yaushe ne ne to ba su sani ba ne da ko sun san firgishin tashin alkiyama da ba su ce yaushe din ba ce ba to amma wallazi na amanu waɗanda suke su muminai me halin su tashin alkiyama mushfiquna minha su masu tsoron tashin alkiyama ne mumini na jin tsoron tashin alkiyama kwarai amma ba wai tsoron tashin alkiyama abu biyu ne su ne shine suke sa mumini ya ji tsoron tashin alkiyama inda babu wannan biyun lafiya lau kowa sai ya ce ta tashi amma waɗannan guda biyun ɗaya a duniya ɗaya a lahira yake kowanne kuma ba lafiya in ba a same shi ba kowanne ya zare dan kana da ɗayan gara gara ma ɗaya babba ne ɗaya ƙarami na duniyar shi ne babba abin tsoron na lahirar ba ƙarami ba da shi ma amma dai yana ƙasa da wannan amma ba don wannan ba dukkan mumini sai ya burace ya mutu abubuwan nan guda biyu abu na ɗaya shine cewa shin yanzu da kake da imani alhamdulillahi kana da cikakken itikadinka kana bautawa Allah daidai gwargwado shin ka san zaka mutu da hakan kake burin a tashi alkiyamar to ka san zaka mutu da imanin tunda an ce ku al'aqibatu lil muttaqina sai wanda ya mutu da tsoron Allah sai wanda ya mutu yana da imani zaka mutu kaga abin tsoro ne ga dukkan mumini wannan shine yasa yake firgici abu na biyu kuma a kaddara cewa Allah ya taimaki ka ka mutu da imanin to kwaba da aka sha a duniya fa ka san in ka tashi lafiya lau za a ce ka wuce ba a gasa ka ba dan duk wanda ya mutu da imani lalle manzon Allah ya bamu labari Allah ya alƙawarin cewa sai ya shiga aljanna ko mun tsawon dadewa amma ka iya tunawa cewa sakan ɗaya a wuta ba wasa bane ta duniya fa ma ba ta lahira ba ka sa hannu a duniya sakan ɗaya ka ji ba daɗi sai hannu ya bororo wannan saka ɗaya ya gadon maka da abinda za ka daɗe kana jiya in baka sa'a ba to amma to ta lahira fa to ashe ba firgicin ko an haye nan an mutu da imanin a can ba a san lafiya lau za a wuce a tafi gidan daɗin ko kuma sai an shiga kurkuku to waɗannan abin guda biyu su ne masu firgita mumini to ka kaddara cewa Allah ya ce a nan ba ka da wannan a lahira kuma falillahi alhamdu lafiya kalau nan ma menene karatacin tuwon shinkafa tuwon masara tuwon waye duk kana wahala a makogaro kana haɗe a makwat makwat komin abin daɗi sai ka sa makogaro sai wata makogaro ka kora da ruwa duk abin da zaka ci ba mai ci maka ai wahala ce gidan duniya eh ga mumini ga inda zaka shiga can za ku ji an ba mu labari da suna nan a gaba duk maji su sufofin da Allah yake zai bayyana mana to an ba dan wannan ba me abin firgitin amma waɗannan su ne abin firgici amma in ba haka ba duk mumini na son ya je ya je ya haɗu da Allah ya gama Allah saboda tunda dai za a ga Allah Allah ya ce za a gan shi manzo Allah ya gaya mana za a gan shi kamar yadda muke ganin wata daren goma sha hudu tar ba hijabi to ai aje a ga ubangijin nan yadda yake kasai ta ce ya yake ma wannan ba zai begantar da mumini ba to amma ai kan a karasa din nan ne nan ne nan ne faman Allah ya dai ya kai mu lafiya kuma mutum duk mutum yana so ya je ya ga annabin nan ya yake sallallahu alaihi wasallam ya zauna tare da shi duk sahabban nan da suka gwagwarmaya ka je ka gansu wannan ai zai mai bege zai begen wannan amma kafin ka isa shi ne Allah ya isar da mu lafiya to wa ya'lamuna annahu annaha alhaq dukkan muminai suna jin tsoron tashin alkiyama suna jin tsoron haduwarsu da Allah kuma sun tabbatar da alkiyama sai ta tashi ala Allah ya ce a faɗaki a jikin nan ladina yumaru na fi sa'ati kaga masu jayayya masu jayayya a cikin alkiyama ko ba za ta tashi ba suna ganin haka lafi dalalin ba'id suna cikin bata mai nisa don sai ta tashi
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العظيم الله أبنجي لطيف بعباده mai rausasawa ne mai tausasawa ne mai dukkan sifofi na jamala ne a dunkule ga bayansa ubangiji aka ce allatifu an ce dukkanin siffa ta jamala ta ubangiji Allah ya sifantu cikin da ita ga mumine cikin alladifu mai karɓar tubansu ne mai rausasa musu ne sun bishiye musu ba su bishiye ma ya musu waɗanda ya ga dama yanzu kuman ya sha Allah na azurta wanda ya so in ya so ya hada ma duka in ya so ya baka wani ba'ari daban ya baka kuɗi ya baka lafiya ya baka ilimi ya baka imani in ya so in ya so kuma ya tawaye ya baka rabi abin amma dai abinda bawa zai zama kankan kada ya zama ya rabu da shi shine Allah ya taimake shi ya ya zama ya zauna da imani a bashi imani a masa arziki na imani duk sauran waɗannan abubuwan kwalliya ce ta waje amma ta cike ya kyau Mm, Allah ya sa haka wa huwa alqawiyyu aziz ubangiji shine ba- sarki alqawiyyu mai karfi akan muradinsa abinda yake so sai yayi al-azizu mabuwayi mai rinjaye akan bayansa Mm.
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه Mm.
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها Mm.
وما له في الآخرة من نصيب man kana yuridu harsal akhirati wanda duk yake nufi da aikin da yake yi yake nufin amma harsal akhirati yana son dashe wato fa'idar wannan aikin nasa ta zama ya karbe ta a lahira Allah ya tunazir lahu fi harfihi wannan zamu ƙara masa a cikin abin da yake ya dasa din shukar tasa za mu ƙara ta in ɗaya shuka za za mu mai masa da ita goma ko linke-linke mafi haka haka zai karɓa a wurin mu tunda me ya yi shuka yana son ya girbe ta a lahira ya karɓa abin a wurin Allah to wannan za mu ƙara masa wa man kana yuridu harsar duniya wanda ko yuridu ai bi amalihi ya- da aikinsa ba komai yake nufi da aikin da yake yi ba sai dan harsar duniya fa'ida ta aikin nasa yana neman ta a duniya ne Allah ya ce to nutihi minha sai mu bashi ita din kamar a wani wurin kuma Allah ya ce ha ga wanda muke so man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha amma ma nasha'u liman nuridu kuma sai wanda muka so sai abu sai wanda sai wanda muka nufa to Allah ya ce wa malahum fil akhirati min nasib amma wanda yayi aiki a duniya ya nufi duniya da aikinsa to ya san cewa kada ya je lahira komin kyan aikin nasa komin girmansa in ka ciyar da mutum nagari gaba daya da dukiyarka amma ba dan Allah kai ba a dan duniya kai Allah ya ce to baka da wani nasibi a lahira ba abinda za a yi maka a lahira baka da komai a lahira a duniya za a saka maka a zo ana sa lasifika ana cewa eh wani shine yayi kaza kana da geda kai haka eh kuma kana cewa wani ka ko ji labarai ran nan to ka ko ji labarai shikenan duk abin da kai yi ya gama a wannan labarin da ka ji baka da wani nasibi a lahira haka haka kamar da yadda Allah ya mana kwatance anan akwai isti'ara a cikin nan shuka alharsu shuka kenan duk wanda ya shuka abin da ka shuka shi zaka girba kawai ka taba ganin ka shuka masara ka girmi shinkafa ko acca ai ba zai yi ba Eh, haka wani an ce wani wani wani daga cikin wani bawa mai hikima yana da ubangidansa amma ubangidan nasa ya bar Allah kuma amma tare da haka a bakinsa kullum rahama Allah ce a bakinsa shi shi- shi- su rahama zai samu to rannan sai ya ba bawan ya ce da Allah ya je ya shuka sai ya bashi eh, ko masara ne ko gero da ya je sai ya shuka sha'ir ba masarar ba shi bawan sai sai shuka abinda ba shi aka bashi ba da aka zo wajen girbi sai a- ubangida sai zai ga wani abu ya fito ba wannan ba sai ce ah kai ya me na baka ka shuka me na ce ka shuka sai ce eh kaza ka ce in shuka amma gani nake dawo ko an shuka wannan shi ma wancan din ya iya fitowa sai ce ka taba ganin banda hauka an shuka kaza kaza ya fito yace to yanzu kai yalla bai kana taba dan ramar Allah ba baka aikin ramar ashe ba za ka girba ba kenan to shine abin da ka shuka shi za ka girba kawai Mm, da za a samu na ƙasa da ƙasa suna ɗan nusar da na sama na sama da irin haka ai da yayi kyau kan jiki dole ya sanyi kuma a sannan ko dai ya ya saki bawan ko kuma duk sanda ya zo wannan yana kallon bawan Eh, to
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن
mhm, من الدين ما لم يأذن به الله mm, ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم mm.
وإن الظالمين لهم عذاب أليم Allah ya ce amlahum shuraka'u bal a- aje waccan magana ma shin su waɗanda suka ki sallama maka da sallama wa littafinka ya rasulallahi ko suna da waɗansu abokan tarayya da mu ne wanda su ma suka sa musu addini da shirkan nan da abin da ya shafi kafircin nan duk da suke yi shi ma wani addini ne da wasu daban daga cikin allolinsu wanda suka ganin Allah ne su ma suka sa musu addini suke bi addini ne wannan shi da suka karɓar naka suna da wani addinin ne irin addinin da batacce wanda Allah bai yarda da shi ba ba su da shi ai ba wani addini inda addini inda Allah islam inda sunan sa addini to musulunci kawai kenan bayan sa ko ba addini bane banna ce kawai da shashanci shikenan to wannan shi yasa ba su karba ba Allah ce walau la kalimatul fasli wallahi ba dan wata kalma ba ta ranar rarrabewa da muka yi ta cewa alkiyama cewa za ta zo anan za mu rarrabe da mai kyau da mara kyau da nagari da wanda ba nagari ba to ba dan wannan rana da muka ajiye ba dan dan wannan laqubiya bainahum da tun anan duniya wannan aiki nasu ya sa mun rabi tsakanin ku gaba daya da mun azabta shi ko mu'mine mun sa su a cikin ni'ima tun a duniya wa inna zalimina lahum azabun alim zalimina anan kafirai ake nufi sai Allah ya ce za azzalimai dai lahum azabun alim suna da azaba mai radadi wanda za ta radadar da su ranar alkiyama Allah saba mu bane amin ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير أي Allah yake cewa waɗanda suke tarzalimina mushfiqina mimma kasabu da aka ce ba an ce azzalimai suna da azaba mai raɗaɗi a lahira ba sai Allah ya ɗauko mana sura rayayya wadda za mu ga irin abin da su waɗannan marasa kunyan na duniya mai za su kasance halinsu a lahira Allah ya ce a ranar lahira in an je za ka ga waye zai gani tara waye mai ganin wanda za a ba labarin zai ga waɗannan kafiran wanda Allah ya masa kyakkyawar cikawa kaga anan mutum ya zama dan kallo ai shi ya haye kenan Allah ya sa mu ne zaka ga azzalimai kafirai kenan ranar alkiyama mushfiqina suna masu tsoro mimma kasabu da saboda abin da suke aiki ana tashi da firgici za su tashi wani iri amma mumini da nutsuwa zai tashi shi ma wata iri kuma kamar yadda hadisi ya inganta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa cikin hadisin muslim idan bawa ya tashi ranar alkiyama zai tashi da aiki kyakkyawa ne duk lokacin da aka yi wata gwaramniya garau-garau sai aikin ya ce ba da kai ake ba nutsu wannan ba naka ba ne yana tafi da kai ne maka jagora ai nutsuwa ta samu to kaga Allah samu ne to amma a zalimai za ka gansu mushfiki na suna masu tsoro me yasa tsoron min ma ka saboda ga abin da suka aikata a gidan duniya zan saboda kada a saka musu da hira sun sun san shi dan mutum ya tashi lahira wato duk wani abin da ya mara kyau gaba ɗaya jar ya zo a kwakwalwarsa kaga anan ma ai mutum yana tana da ya hara hara haka ya hango yayi mara kyau din amma a lissafe ɗaya bayan ɗaya kyankyankyan baka iya lissafawa to amma a can kam za ka lissafa ta sai da Allah kiyaye mu wa huwa waqi'un bihim shi abinda suke tsaron nan wanda suke ganin sun aikata a dan duniya ko sakamakon sa zai same su wallahi sai ya same su ko Allah ya ce wa huwa waqi'un bihim sai ko ya same su wallazina amanu wa amilus salihati fi radatil jannat akasin su su kuma mu'minai kaji ranan nan su kuma ran da waɗancan suke tsoro to su kuma suna aka zato kusan halaye ne guda hudu a nan muminai na cikin ɗaya daga cikin hudun nan su ma kafirai na cikin ɗaya daga cikin hudun amma irin na muminai ba irin na kafiran ba ne to a lahira ma ba saura biyu ba to a lahira ma muminai na cikin ɗaya daga cikin sauran wancan guda biyun ba irin na duniya ba amma nasin dai duk da haka su ma kafiran ba irin na muminan bane a lahiran ma da ba duk an sha bamban akasi ne a duniya duk mumini na cikin tsoro saboda abin da na faɗa ɗin can yadda zai haɗu da Allah amma duk kafiri shi shagalin sa yake sha in yayi kamar ya ci bulus yake gani in ya zalunce ka in dai ya sha a hannunka baka kama shi ba to shi shikenan ya sha a wurinsa kaga ba da wani tsoron za a kama shi shi ko mumini ko ya tabka saban duk yanda yake ya san an dai wato shaɗan ya yaudare shi amma ya san zai ci bane in Allah bai yafe masa ba ai da wannan tsoron dole a zuciyarsa kenan to da haka a nan duniya mumine na da tsoro amma kafiri na da me aminci amma a lahira kuma shine Allah ke cewa su ko muminai a lahira su kuma suna da aminci su kuma kafirai suna da tsoro kaga aka si kenan biyu da biyu kenan wanda suke muminai masu aiki na gari fi rawbatul janna suna cikin ba rawbatul jannati ba rawbatul jannati dausayoyinsu na aljanna dausayin ba ɗaya ba ne an fahimta dausayi an ce an san dausayi ko wurin da ya zama wani shiryayye duk abin marmari ko abin jin daɗi na ɓangare biyu akwai shi a wurin ɓangaren irin yanayi na wurin da waza ta wurin da abin da ya shafi wato irin wani ɗan sauti-sauti na wani ɗan kuka zuzuzu mai daɗi eh to da kuma duk abin da kawai waya haka hannunka ya kai taɓa za ka ci za ka yi kuma to dausayi ya kai dausayi kenan duk dausayin kamar me mara ni'ima wannan ba za a kira shi ma dausayi ba to suna cikin dausayoyinsu su fita daga wannan kenan su shiga wannan kuma gashi aljanna babu wani abin da yake iri daya babu shi babu komai iri daya komai wannan ya sha bamban da wannan dan ko a can aya da take cewa idan an ce yan aljanna ya ce a kawo abu sai a kawo sai su ga kamar iri ɗaya ne ko sai su ka ce hada lazi ruziƙina min qabl ah wannan ba irin su aka ba mu dazu ba sai ce amma wa utubihi mutashabiha sai sun dana nasa jiwa irin nasa bane sai an dana da aka aljanna ba wani abu kala daya iri daya abu kala daya ai duk bugin sa yake ko me shi ma ko me shi sai ka ji kuma ga rabu da shi kuma to ba iri daya lahum ma lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da duk abin da suke so wurin ubangijin su wannan indiya ta ubangijin ma tafi musu ma jin daɗin aljannan gaba ɗaya suna tare da ubangijin su duk abin da suke so suna da shi amma a ina a wani wuri ne daban a inda rabbihim a wurin a fadar Allah suna tare da ubangijin su kuma wannan jin daɗi ya isa shi yasa Allah ce zalika huwal fadlul kabir wannan shine fadala mai girma da haka baka da wani abin nema ba wannan ba kenan in dai har kai mai hankali ne ta haka sai a watsar da komai a nemi ga komai nan kenan
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور Allah ya ce zalika allazi yubashshiru Allahu ibadahu allazina amanu wannan abin da kuka ji ana faɗa na cewa ‘yan aljanna na cikin dausayoyinsu suna da duk abin da suke so kuma wurin ubangijinsu Allah ya kira abin farala babba ya ce to wannan shine albishir da ake muku me so shi kenan ya biyo hanya wanda Allah yake wa bayi wa masu imani masu aiki nagari albishir da shi Allah ce kul gaya musu ya rasulullahi kamar yadda annabawa yan uwanka suka faɗa ga mutanen su kai ma gaya wa mutanenka menene la as'alukum alaihi ajran bana neman ladan komai a wurinku duk kiran da nake yi da gwagwarmaya da nake yi bana neman a ce ku ce ga dan wannan wanda ya imanin ma ba abin da ake nema a wurinsa bare ku kafirai saboda haka ba abin da ake nema a wurin ku inda akwai abin nema illal mawaddata fil qurba sai soyayya a cikin ainihin kusanci to wannan malamai sun yi menene qurba da annabi yake nufi idan da wani abu da yake so a yi masa sai a yi masa soyayya a cikin ta wace kusancin ce wasu suka ce kusanci na yan uwantaka wato wato da su mutanen maka yake mushrikai kenan haka wasu suka ce cewa ba inda abin da nake nema a wurin ku sai kar ku cuce ni ni ina da yan'uwantaka da ku to ku kyautata wannan yan'uwantakar kawai wannan magana ta ɗaya kenan wasu ka ce a almawaddatu fil qurba kamar yadda amash hakan wannan ya tafi almawaddatu fil qurba abin nufi da ita shine soyayya ta Allah inda abin da nake so inda da wani abu da za a ce wa lada to sai dai ku nemi soyayyar Allah ku kusanci ubangiji shine almawaddatu fil qurba soyayya cikin kusanci da ubangiji amma wasu daga cikin sahabbai da wasu tabi'ai mafiya yawan malamai wasu sun tafi kan cewa almawadda ta fil qurba idan da akwai wani abin da nake nema a wurin ku sai ku yi soyayya a cikin iyayen gidana to wannan malamai suka ce to wannan ai ba za a ce masa lada ba ko an yi haka kuma ma idan ya zama cewa soyayya tsakanin mumini da mumini ma an wajabta ta to bare iyayen gidan annabi bayan imanin kuma ga jinin taka jinin annabi da haka wannan shi ne wasu ka ce shi ake nufi shi yasa akwai ɗaya daga cikin wani daga cikin jinin annabi da za a kashe shi a yakin jamal yake ya kalli wanda zai kashe shi ɗin yake ce masa ka tuna hamim yana nufin wannan kakka kashe ni wana ka tuna cewa allah ya ce baya tambayar jama'a komai sai su yi soyayya kan yayan gidansa ni kuma dan gidansa ne ka tuna wannan karka kashe ni ina sai da ya kashe shi shine ma yake cewa yuzakkiruni hamimi warrumhu shajirun eh, fahallata la hamima qabla taqaddumi yana tuna min hamim amma ga mashina ya tafi ga sosai sannan me yasa bai karanta min hamim din batun kafin a hadu Eh, to akwai abubuwa da irin wannan Mm. ma'ana hayamim ai wannan sura ba sunanta hayamim ba suratu shura to a cikinta ba a cikinta wannan ayat ta zo ba shine yake ga yake yake ga masa haka yace to illa al mawadata fil qurba sai dai soyayya a cikin a cikin ku- a cikin kusanci a cikin makusanta na to idan ya tabbata hakan ne kaga abinda ya kamata lallai ba- mutane su yi ala ayyi halin ko da magana fasara ta farko kaga za ta shiga cikin wannan ta karshe din idan ya ce mutanen makka sai ku kyautata soyayya ta dangantaka ta yan uwantaka da kuka sani cewa ana da ita a cikin a cikin ku to ai jinin manzon Allah ai jinin sa ne shi ma ko akan wannan fasarar ce cewa a so jinin Annabi sallallahu alaihi lallai wani abu ne wajen Allah ai tana ciki ta ma tana cikin waccan fasara ta farkon ne Mm, haka ala ayi halin dai abinda ake so kullun mutane su duba wani abu akwai abubuwa waɗanda Allah ya umarni da su masu faɗi a fili suke kuma ga kowa akwai abin da kuma ciki yake cikin ishara ce da rimni ne imani shi ke sa kai- ka ka samu ƙarfin takaddumi da gabatar wannan abin ko kuma raunin imani yanzu ka kaddara cewa ma wannan ayar ba da wannan take ba a ce fil qurba ma da duk abin da za a fassara ba da wannan take ba to shikenan kai ko Allah bai ce ka so wanda yake da dangane da jinin annabi ba sai wannan aya ta sauka in dai in dai kana son annabi sallallahu alaihi wasallam ai ka so wanda yake da dangane da shi ko na abotaka ne ba na jinintaka ba ko ba haka ba me yasa kake ta ina girmama wani saboda ina yawan ganin sa da mahaifina gani kawai kake da shi amma dai kai da nagari ne sai ka girmama wannan to bare wanda yana da jini ko tsatso fitowa yayi ma daga daga daga jikin tsatsonsa ai kaga dole ne a girmama ko da ba aya Mm. wa man yaqtarif hasanatan nazillahu fiha husna wanda duk ya tsuwurwurci kyakkyawan aiki za mu ƙara masa kyakkyawa ba irin ba in kai ɗaya ɗayan ka za mu baka ba a za mu ƙara husnan fiha wasu kyawawan akan kya- akan kyakkyawarka inna allaha ghafurun shakur ubangiji ku sani shi ba sarki ne mai gafartawa bayansa da zunubansu in kayi zunubi karka zaci kuma kayi nesa da Allah wannan aya na irinsu da ita da irinsu na kiranka cewa zo Allah na neman ka duk da haka dan shi mai gafara ne tuba ya gafarta maka ka shigo cikin fada kai ma shakurun kuma Allah mai gode wa aiki ne ko kankane ne karka zaci cewa sai kana da kaza za ka yi wa Allah bajinta a'a yi da kyakkyawar zuciya ikhlasi shine ake nufi kaɗan mai ikhlasi yafi mai yawa ba ikhlasi ibada ce ta jiki ko ibada ce ta dukiya gaba ɗaya a ikhlasi shine dai alhamdulillah Ana ganin ya sani. eh to ai an ce an ce da hadari ne wanda jami a gari saboda kwanci eh eh to ai saboda akwai mutane nan nesa kada a je wani kafin ya je gida ya sha ruwa eh eh akwai marasa lafiya akwai wani bawan Allah da ya ce akwai tam- tambaya ɗaya da kuma neman addu'a ɗaya wani bawan Allah ne yasa ta ɓata kuma ko ɗauke ta aka yi ko meye na roƙon addu'an Allah ya bayyana ta sannan wai wani yake tambaya cewa wai wai wai wai meye hukuncin ihu a addini ihu eh ya rasa abin yi ne wannan kawai duk abin da yake cikin addini ka kasa tambaya ba ka da tambaya komai ka iya ka gane sai ihu kawai kake so ka sani Allah ya sauke alhamdulillah rabbil alamin ubangiji Allah ya bayyana ta dukkan wanda suke cikin irin wannan musibu Allah ya yi musu alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin alhamdulillah